أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وعلى آله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد yan kuwa musulmi da muka tattaru a wannan masallaci masjid ummul mu'minin Aisha ana kuwa bareti ina muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau muna ranar lahadi 11 ga watan ramadan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1444 wanda ya daidai da biyu da watan hudu milaniyar isa ɗan maryam shekara ta 2024 don dasawa daga inda muka tsada na tafsirin alkur'ani mai girma kuma wannan shi ne majalisinmu na goma sha ɗai a jiya mun kai ƙarshen suratul masad a yau za mu tashi warkon suratul nasu alarama bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا
Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa da ja a nasarullahi wal fata idan nasara Allah subhanahu wa ta'ala ta zo da kuma buɗi wanda ana ana ne buɗin maka lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba manzan shi nasara ya zo ya buɗe garin maka wa ra'aitan nasa ya rukuluna fi dinillahi afwaja kaggan mutane ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna shiga a cikin addinin Allah kungiya kungiya kenan jama'a jama'a fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba kai tasbihi da kuma gode ma ubangijinka kuma ka nemi gafarar shi lalle shi ubangijinka ya kasance mai gafartawa ne ya kasance mai karkare zunubai ne ya kasance mai karbar tuba ne wannan sura ta sabka a madina akan kusan ittifaki na malamai cewa ta sabka ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a madina Imam al-Bukhari ya yi da hadisi hadisin Ibn Abbas yake cewa umar bin khattab ya kasance yana shiga da shi a lokacin yana yaro yana matashi yana shiga da shi a wurin manya inda manya ne ke zama a fada shi kenan wasu sun haife shi wasu daga cikin sahabbai sai suka yi magana suka ce taya za ka dinga shigowa da wanga yaron alhali muna da kamar shi a gida mu ma da sai mu jawo namu biyan mu taho da su sai umar ya ce to zan nuna muku bambancin shi da sauran ɗiyan naku sai ya tambaye su mi kuka sani game da fada Allah subhanahu wa ta'ala idza ja'a nasrullahi wal fath sai suka ce mun sani Allah subhanahu wa ta'ala yana umartar manzon shi idan yaga Allah ya mai buɗi na addini mutane sun shiga addini addinin shi ya samu karbuwa to ya koma ga Allah ya yi ta istighfari yana addu'a yayi ta sallah kuma yana istighfari yana ma Allah subhanahu wataala tasbih wasu kuma daga cikin su suka gane ba su ce komai ba sai Umar ya juya wajen Ibn Abbas wanda suke gani a yaran sai ya tambaye shi yaya kake gani zaka ce akan wannan sura za ja nasrullahi wal fath yake cewa yana ganin ajalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake umar ya ce shi ma bai ganin komi wanda ya danga yake da dangantaka ga wagga sure sai abin da wannan matashin ya wani kenan yana ganin cewa ajalin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya mazo kuma hakanan ne tunda bayan sabka wannan surar da shekara biyu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya amma duk da haka nan wasu daga cikin malamai suka ce su ma wa'ancan da suka ta kan cewa ai lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya mabu kaga addinin ka ya karbu kowa mutane suna karɓar musulunci jama'a jama'a to ka koma da Allah aikin da aka aiko ka da shi na kiran mutane zuwa addini na da'awa na yin wa'azi ya ƙare kenan yanzu ka dukufa da yin ibada imamu bukari ya ce wannan shi ma yana nuna matukar ma'anar wannan ayat cewa lalle duk lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya magubi kan gani komi gashi nan mutane na yi ta shiga addini tsangwamar da ake samu da wanda lokacin da addini ya wara mutum bai isa ya to ya sallah ba sabon manzo Allah sun kasance sai sun boye har shi manzo Allah ya kasance a boye yake sallah amma har ya kai yanzu mutane suna shiga addini jama'a jama'a ta ko'ina to kenan yanzu ya dace manzo Allah ya koma ga Allah ya koma yayi ta istighfari ya koma yayi ta tasbihi yana neman tuba ga Allah subhanahu wataala shi kuma ibn Abbas da Umar suna ganin cewa ajalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne yammazo Allah subhanahu wataala ya ce idza jaa nasrullahi wal fath idan taimakon Allah ya zo da kuma buɗe wa ra'aitan nasu ya rukunu na fidinin layi afuwaja kuma kaga mutane suna shiga addinin ga jama'a jama'a a nan alfatar malamai sun yi ittifaki babu wanda ya saba kan cewa buɗi da ake nuna buɗin makka wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi buɗa ma manzan shi sallallahu alaihi wasallam a makka bayan kahurai sun kasance sun kore shi daga garin da shi da sahabban shi duka sun gudu sun bar maka saboda muguntawa da tsanantawa da kafiran maka su masu suka bar garin to yanzu bayan shekara takwas da bar da yin hijira addinin Allah ya girma addini ya samu karkuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu mabiya yana da rindina ta soyawa masu karfi Allah subhanahu wataala dama ya mushi alƙawari da cewa wata rana zai dawo makka zai buɗa mashi garin makka to wannan shi ne buɗin na cikin wata sura wanda allah subhanahu wa ta'ala ya ce lokacin da aka buɗe mashi wannan makka allah subhanahu wa ta'ala ya ce yadda mutane suna shiga addini daban-daban to ya koma ga allah subhanahu wa ta'ala ya koma ya yi ta istighfari ya yi ta godiya ga allah yana yawaita tasbihi ga allah subhanahu wa ta'ala aisha ta yi tarda hadisi take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya kasance tunda wanda surar ta saukan mashi tunda ta saukan mashi ya kasance kullun in ya tashi sallah yakan yawan gayyin subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilayhi yake ce mata ai ubangiji na ya ce mani idan na ga wata alama a cikin al'ummata in yawaita yin wannan addu'a tattambaye shi wace alama ce wanka yace kuma na riga na ganta wannan alama ita ce idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja lalle manzo Allah ya ga wannan alama tunda Allah subhanahu wataala ya bude mishi makka ya ga wannan alama kenan shi yasa ya kasance yake ruko da abinda Allah subhanahu wataala ya umarce shi da shi na ya dinga gode ma Allah kuma ya dinga tasbihi kuma ya dinga nema gafara Allah subhanahu wataala ya ci gaba da cewa wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja anan mutane wasu daga cikin malamai sun ce ana nihin larabawa wa'anda suka kasance suna rayuwa tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda hadisin buga Imam Bukhari yayi tar a cikin littafin shi wanda yake ingantacce hadisin Amr bin Salma yake cewa kanatul arabu talu bi islamihim fadl fa yaquluna utrukuhu wa qawmuhu فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق فلما كانت وقع أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم إمام البخاري يأتي wannan hadisin ta hanyar sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Amr bin Salma yake cewa da yawa daga cikin larabawa sun kasance sun rike musulunci sun jinkirta yin musulunci sun jinkirta yin imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna cewa mu jira shi mu jira mu gani in mutanen shi sun bar shi har ya ci gaba ya samu ɗaukaka muka ga mutane da yawa mutanen shi ba su ci galaba a kan shi ba ba su ci nasara a kan shi ba to lalle tabbas wannan annabi ne kenan suka ce mu jira mu gani in dai har annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi zo karara ya bar koye koye a cikin mutanen shi ya samu karfin da yana iya tuwa ya yi addinin shi kuma mutanen shi ba su yi mashi koyo to lalle tabbas wannan annabi ne shi yasa lokacin da Allah subhanahu wataala ya buɗe mishi garin Makka yanda zamu karanta a nan gaba yanda wannan buɗin ya kasance wannan mutanen Larabawa suka dinga zuwa kungiya kungiya kowace tawaga tawaga suka dinga zuwa suna shiga addinin musulunci sun san cewa kenan yanzu karhin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai ko da sun shiga addinin shi sauran larabawa waɗanda ba su imani da shi ba za su iya yi musu gobe ba wasu kuma daga cikin malamai suka ce ana ni annas na mutanen garin yaman inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gai a cikin wani hadisin hadisin ibn abbas yake cewa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune a madina kawai sai aka ji yana Allahu akbar Allahu akbar ja'a nasrullahi wal fath aka ji yana cewa Allahu akbar Allahu akbar ai budin Allah da kuma nasarar shi ta zo mutane sai suka yi mamaki sai ci gaba da cewa ja a ahalul yaman mutanen garin yaman sun zo wasu mutane ne wanda suna makwabtaka da garin manza Allah sallallahu alaihi wasallam suna makwabtaka da jaziratul arab tsibirin larabawa wanda lokacin anan ne manza Allah sallallahu alaihi wasallam da tawagashi suke rayuwa to su wa'annan ahalul yaman ne yan garin yaman wanda har yanzu zamu ji ƙasa ce akwai ta ana ce mata yaman kuma suna da iyaka da kasar saudiya inda a can ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu to a lokacin suna nisa da su to sai aka yi manzo Allah yana cewa ga sunan sun zo Allah subhanahu wataala yayi nasarar shi Allah subhanahu wataala yayi buɗe shi ga mutanen garin Yaman nan suna zowa jama'a jama'a yana cewa qaumun nabiyatul qulub mutane ne wa'anda zukatansu tsarkakakki ne ba su da keta ba su da hasara ba su da bakin ciki layyinatul ibahu suna da saukin ra'ayi suna da saukin kai ba su da tsanani yace al-imani yamani imani yamani imani zai fito daga garin yaman a wannan hadisin yana nuna mu cewa anan annas ana neman waɗannan mutanen amma malamai sun tai akan cewa mafi cewa wa ra'aitan nas dukkan mutanen da suka rutun da mutane da yawa sun musulunta ada wa'anda ba larabawa ba ada habasha da sauransu duk sun musulunta bayan Allah subhanahu wata'ala ya buɗe wa manzon shi makka kenan annas nan tana na a kalmar ta mutane larabawa da wa'anga yan yaman din baki ɗayan su suna shiga cikin annas duka suna shiga cikin mutane kenan idan ka ga mutane suna shiga a cikin addinin Allah ƙungiya-ƙungiya a fidinin la a cikin addini wanda yake addinin Allah wanda shi ne addinin musulunci Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fidinin la ya jingina addini a gare shi ba don komi ba don ya girmama mun wannan addini don ya girmama shi kamar yadda yake cewa baitullah ka'aba ko kuma masallaci yake Allah subhanahu wa ta'ala yake ce mushi gidan Allah haka kuma yake cewa na katullah na kadda ya turo ma annabi salih ita ma yake cewa na katullah taguwa Allah ce subhanahu wataala ba dan komai ba Allah yake danganta abu a gare shi yace na shi ne saboda girmamawa Allah subhanahu wataala yana gawo yana cewa inna dina inda Allahi islam lalle addini a wajen Allah shine addinin musulunci a wani waje ya ce wa man yabda ghayra al-islam dinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin duk wanda ya rike wani abu wanda ba addini ba a matsayin addini Allah subhanahu wata'ala ba zai karba mashi ba ranar gobe kiyama kuma zai kasance a cikin wa'anda suka yi asara kenan fi dinin lahi ana yana ne addinin Allah babu wani addini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa tunda Allah subhanahu wata'ala ya turo shi to to babu wata shari'a da ta yi saura a ban ƙasa wadda ake aiki da ita in ba ita ba yasa yake ce masu abin shi lokacin da ya gani su da attaura sun rike suna karantawa ya ce ina raye kuke rike da attaura ga alƙur'ani an saukan mu ya ce walauka na musa hayyar ma wasu abu illa tibai au kama ƙala sallallahu alaihi wasallam yake cewa ko da musa yana raye tana annabi musa alaihi salatu wassalam shi da aka saukan ma attaura ko da yana raye ya ce ba abin da zai ishe shi in ba liyata ba kenan wannan kirnawa mutum da aka turo annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan addinai sun kare dukkan sharahohi Allah subhanahu wataala ya kawar da su babu addinin da mutum zai bi babu shari'ar da mutum zai bi ba ta Allah ba wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita Allah subhanahu wataala ya ci gaba da ce mun fasabbih bihamdi rabbika wasallam kenan lokacin da ka gani wannan nasarar da Allah subhanahu wataala kaga buɗin da muka ma kuma kaga alamomin da muka gaya ma kaga mutane na yi ta shigowa ta ko'ina addinin ka karkuwa yi da sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana biya gida gida da yana biya kasuwa kasuwa a haka nan ana kamar yadda muka karanta jiya a haka nan su Abu Lahab suna biye shi baya suna cewa ƙarya yake makareci ne masirci ne sun kasance a cikin wani dan gida su ta koye da shi da sahabban shi ba su wuce su su su biyar a hakanan suke karuwa da kaɗan kaɗan ƙarshe haggarin makayyan masu wahalar zama mutanen maka suka koye su suka ga suka bar garin suka koma madina da shi da sahabban shi alaihi salatu wassalam to yau gashi manzo Allah ya waye gari yana zaune a madina mutane ke iske shi ta ko'ina suna zuwa suna karɓar musulunci idan wannan ba ƙaramar nasara ba ce kuma ba ƙaramin buɗi ba ne allah subhanahu wa ta'ala ya bashi kamar allah subhanahu wa ta'ala a kusa fahimtar su umar bin khattab da ibn abbas kamar allah subhanahu wa ta'ala yana mashi talmihi ne yana nuna mashi idan ka yi wannan to abinda aka turo ka da shi ka riga ka gama kenan mi sai ka shirya mu koma ma allah subhanahu wa ta'ala shi yasa allah ya umarce shi da yawaita tasbihi da yawaita godiya ga Allah subhanahu wata'ala kuma da yawaita istighfari Allah subhanahu wata'ala ya ce innahu kana tawwaba lalle shi ya kasance mai karbar tuba ne ya kasance mai karbar tuban bawa ne duk lokacin da ya tuba a gare shi kina anan ne kuma Fatima radiyallahu anha aka wutar da hadisi lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya sabke ma manzon shi wanda su ne yazo ya ce mata lalle yau an yi mini jaje na kaina an mini gaisuwa kawai an mini kuka an mini ta'aziyya ta kaina kenan an mai ishara an mai nuni da cewa lalle ajalin shi ya wuce sai ta washe da kuka ta yi kukan da ba ta taɓa yin irin shi ba a nan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata amma ki albishin sani cewa ke ce ta warko wanda za a sada ni da ita a ranar gobe kiyama cikin iyali na aljanna sai ta yi dariya da ta yi to sai aisha ta tambaye ta kin mun ji kukan ki kuma kin yi to kina dariya sai take ba da labari ta ce ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mata cewa tunda Allah subhanahu wataala ya saukar mishi wanga sura ya ce ajalin shi ne yana nuna mata cewa ajalin shi ne ya mutu kama an yi mai ta'aziyyar kanshi an yi mai jaje na kanshi na cewa nan da ɗan lokaci kaɗan zai bar wata rayuwar ta duniya shi ne ta yi kuka saboda babanta ne ta yi kuka na ganin za ta rabu da mahaifinta amma lokacin da ya mata alkawari albishir na biyu na cewa lalle da da an tashi ranar gobe kiyama ita ce ta ware wadda za ta ware haɗuwa da shi a gidan aljanna kuma wannan albishir ne sai sata ta yi dariya ta yi murmushi har ta yi tana dariya wannan a takaice shine ma'anan wannan sunan za mu karanta mu gani wannan buɗin da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ma'annabin shi yaya ya kasance kuma a yaya ne aka yi shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance tun da yake kira yana Madina a can yake zaune tare da sahabban shi an ya ka daban-daban an ya bagar wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba musulmi nasara haka kuma an yakin Uhud wanda Allah subhanahu wata'ala da yarda shi da kaddarawa shi don mu samu wasu darussa don ya koyar da mu wasu darussa Allah ya ba kawo nasara akan mu ne an ware wannan yakin nasara ta ware zuwa ga musulmi ne sai musulmi sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka saba ma umarnin manzo Allah saboda manzo Allah ya musu umarni da kasu sauka daga wani duci sai suka sauka to wannan saba ma umarnin da suka yi dan Allah subhanahu wataala ya nuna mu saba ma umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba karamin musiba bace Allah subhanahu wataala sai ya juyar da abu da warin nasara hannun musulmi take kafirai sun ware gudu suna neman su cere sun ware neman kansu sai suka gewayo da suka gani wannan dutsen da musulmi su tafi su sun ware sankowa sai suka gewayo suka hau wannan dutsen wanda suka iske bisa suka kashe su sai abin da ya juye nasara ta dawo akan kafirai ba don komi ba saboda sun saba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a nan ne malamai ke cewa duk dan adam inda ke saba ma umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sani bai sani ba a cikin lamarin shi akwai wani cikas da yake samu ya sani ya fahimta bai fahimta ba amma tabbas a cikin lamarin shi akwai wasu abubuwa da yana son su ba su tsaye yayin da ya kamata saboda saba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ne yayin mutane bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma tare da haka da suka saba mushi Allah subhanahu wataala ya barka wa bai suka dinga musu ruwan kibiyoyi da ruwan mashishika aka karya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama auren shi a wannan yaki bayan shi an yi ta yaki yaki wanda suna da yawa an yi sulhu biya wanda daga shi ne aka zo fatu makka wanda yanzu shi ne za mu karanta mu shi shi ne buɗe makka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata ranar laraba a cikin watan ramadan ne shekara ta takwas bayan hijira bayan kwana goma sun wuce na ramadan kenan a daidai irin wanga lokacin da muke wata ranar laraba kenan bayan kwana goma na ramadan sun wuce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shirya ya wuto da shi da sozawan shi sun kai dubu goma wanda dukan su mayaka ne yana nihin makka yanzu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi to yana nihin makka musulmi a wannan lokacin suna da sa rai suna da yaƙini na cewa lalle tabbas Allah subhanahu wata'ala zai cika musu alƙawarin da ya musu inda Allah subhanahu wata'ala ya musu alƙawarin da qadra radiyallahu anil mu'minina iz yubayyuna tahta shajara fa alima ma fi sudurihim fa alima ma fi qulubihim fa anzala sakinata alaihim wa asabahum fatahan qariba kina Allah subhanahu wata'ala ya yarda da su lokacin da suke karkashin icce suna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mubaya suna cewa suna masu biye da shi suna masu yi mishi da'a duk abin da zai waru sai dai ya waru za su kare shi duk abin da ya ce za su yi Allah subhanahu wata'ala ya ce ya yarda da su kuma ya san abin da ke cikin zukatansu na imani na cewa wannan da'a da suke da biyayya da biyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suka yi da gaske ne suke wa asabahum fathan qariba kuma Allah subhanahu wataala ya musu alƙawarin wani buɗi wanda yake yana kusa malaman tarihi suna cewa wannan sulhu da biya ya kasance ne a shekara ta bakwai wasu kuma suka ce ya kasance ne a shekara ta takwas kenan wannan buɗin yana kusa sabon manzo Allah sun kasance duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta musu suke yin imani da shi dari bisa dari kenan sun yi imani kuma sun sa a ransu wannan buɗin da Allah ya gayya cikin alkur'ani lalle tabbas yana da kusa shi yasa ko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu a shirya za a tayi makka kuma sun gani ga su suna hasu dubu goma shi yasa duka zukatan su sai suka kasance suna da yaƙini ba su da shakku ko kaɗan na cewa wannan buɗin da Allah subhanahu wata'ala ya gayyi shine zai zo shine za su je su yi a makka haka nan suka kamo hanya suka tawo makka daga makka zuwa madina a lokacin suna yin kwana goma bisa hanya in kuma an yi sarri ana yin kwana takwas a lokacin tun da ta yi kasace da dokuna da raƙumma da jakuna daidai wasu kuma kasa suke ma wanda ba su da abin hawa idan ta yi a ce wanda ana yi a hankali a hankali a haka nan suka yi kwana goma suka zo za su shiga makka sun zo daidai kowa makka saura kwana goma watan azumi ya kare a nan ne imani ya ƙara shiga a cikin zukatansu suka ƙara tabbatar da cewa lalle yau za su shiga su rama abin da aka yi musu za su shiga garin da ya gagare su zama garin da in ka ce la'ilaha illallah za a kama ka a dinga ba ta kashi a dinga ma azaba wadda ba ka iya ɗauka wasu a cikinsu ma wannan azabar ta kashe su wasu a cikinsu wannan azabar tassa kaɗan su bar imaninsu wasu a cikinsu wannan azabar tassa suka bar garin hashi manza Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa makka ita ce mafi soyuwan gari a gare shi ba dan mutanen shi ba sun yidda shi a ciki wannan yasa sahabbai suke yin murna suka dinga jin daɗi natsuwa da wani jin daɗi wanda ba su taɓa samu ba ya samka a ransu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo da shi da waɗannan sahabban nashi suna rike da kayan yaƙi suka shigo garin makka kafurai sun razana saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ƙarfin da ba su iya yi mashi komi kuma ya zo sun yi tsammanin da ya zo zai kama su ne ya dinga kafkashe su ya dinga musu azaba irin yadda ya yi musu amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai musu haka nan ba da ya zo abin da ya ware yi sai ta ɗakin ka'aba ya je ɗakin ka'aba ya zamna ya yi ɗawafi ya je ya sumbaci hajar aswad wani duci ne wanda yana nan da ke ɗakin ka'aba ya je ya sumbace shi ya yi ɗawafi a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai isa ya zo ya ɗawafi ba a ka'aba saboda ka'aba sun maida ta wajen bautarsu nan take cike da gumakansu da gumakansu wasu daga cikin malamai suna cewa daidai adadin kwanakin shekara daidai adadin gumakan da ke da kwai a cikin ka'aba gunki 313 ke da kwai a cikin ka'aba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin bai zuwa nan yayyayi ibada saboda sun yi karin shi amma sai ga manzo Allah ya zo ya sumbaci wannan dutsen da shi da tawagar shi da shi da sahabbai shi suka shiga suna gewayar dajin ka'aba suka yi dawali yadda Allah subhanahu wata'ala ya umarce su manzo Allah yana ture waɗannan gumakan yana tutture su dama tun kayan wannan lokacin ya kasance ya taba turo Ali da ya taba turo Ali radiyallahu anhu ya tutture wasu daga cikin gumakan amma duk da haka na akwai wasu gumaka wanda akwai su har lokacin manzo Allah ya sa sandar shi mai turuwa da sandar shi ya ture shi wanda bai turuwa kuma ya sa sahabban shi su dinga girgije shi ana kalkade shi ana zubda shi yana cewa gaskiya ta zo Allah subhanahu wata'ala ya tayar da ƙarya gaskiya ta zo Allah subhanahu wata'ala ya tayar da ƙarya a haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaye ya hau duci yayi gode ma Allah subhanahu wata'ala kuma yayi yayi zambo akan abin da suke bauta ma ya kore dukkan wani abu da suke bauta ma na gumaka ya nuna babu abin da ake bauta ma da gaskiya sai Allah a nan kafirai sun tsorata sun rasa yadda za su saboda yanzu komi garin baki ɗaya ya dawo hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna tsammanin yanzu ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai da su ba abin da suke tsammani saboda wannan ranar ba ta kasance ba irin ranar na kun da suke tashi kullun su waye gari rannan ta kasance a gare su wata rana wadda ta sha bamban da dukkan ranaku ka waye gari garin da kake da mulki a cikin shi garin da kake yadda ka gara ma ka waye gari ka iska soji dubu goma sun giwaye wannan garin sun kama wannan garin ba ku da incin yin komi sai abin da suka ga dama kuma kun sani cewa wa'annan sojawan ko kuma shugaban wa'annan sojawan babu irin cutar da ba ku yi mashi ba babu kalar cutar da ba ku yi mashi ba kuma haka wasu daga cikin mutanen shi ma babu irin cutar wanda ba ku yi musu ba da haka suka kasance a cikin halin tsakanin kayi suna yi ta shirin tsammani suna yi ta jiran su shi wani irin hukunci ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai zai yi musu wani irin sakamako ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai saka musu dan mu san cewa addinin musulunci addini ne wanda yake addini na sasanci addini na sasantawa addini wanda ba wai yana kishirwar jinin mutane ba ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga dama yana iya kama su yanda suka dinga kashe sahabban shi a Uhud suka dinga tare sahabban shi a cikin daji suna kashewa suka dinga yi masa sahabban shi azaba shi ma suka dinga yi mai azaba har suka huta da garin da yayi su da ya ga dama da yana iya cewa a kakkamo su shi ma duk ya karkashe wasu kuma ya maida matan su ku yaudi diyan su ya maida su duka bayan amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai haka nan ba sai ya ce musu duk wanda ya yi kalmar la ilaha illallah ya tsira kenan duk wanda ya zo yan musulunta ya mika wuya ya yi imani da abin da nake kira da shi ya tsira haka kuma duk wanda ya shiga gidan Abu Sufyan ya tsira Abu Sufyan ya kasance yana daga cikin manyan su yana daga cikin manyan mutanen su sai yan musulunta lokacin da ya ga wanda fatahin ya kusa zuwa Allah subhanahu wata'ala ya arzuta shi da musulunta ya zo yana gaya mu saboda shi ya gano irin shirya wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ya ga irin sozawan da ke tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sozawa ne wa'anda ba yan kaɗan ba sozawa ne masu matuƙar yawa kuma sun shiryo da ƙarfi kuma ya san irin imaninsu ba gudu ba ja da baya ya zo yana kiransu da cewa su yi imani muhammadu wana nan ta yi sallallahu alaihi wasallam kuma yana kyauta zaton in ya zuwa babu wani abu da zai iya kare shi amma wannan saboda allah subhanahu wa ta'ala bai kaddara musu shirya ba da kuma taurin kai irin na larabawa na kafircinsu suka ƙin imani haka wasu daga cikinsu masu fita suka tare bakin kowan makka suka tunkaro an ga sozawan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sozawan shi suka kashe wa'anda suka yake su amma da aka shigo garin makka da Allah subhanahu wataala ya musu wannan buɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kashe kowa ba sai ya ce duk wanda ya shiga gidan wannan bawan Allah tunda ya karɓi musulunci ya tsira aka kuma su ma daga cikinsu duk wanda ya zo ya ce ya yi imani da Allah da manza Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya tsira manza Allah sallallahu alaihi wasallam bai yake su ba bai kashe su ba bai zub da jinanan su ba wannan shine buɗi wanda Allah subhanahu wataala ya yi cika ma manzon shi wanda ya mai alƙawari ha Allah subhanahu wataala ya saukar da sura wanda take mai saman kanta suratul fatih Allah subhanahu wataala yana cewa inna fatahna laka fathan mubina lalle mun yi maka buɗi buɗi wanda yake bayyananne buɗin da muka yi ma alƙawari mun cika ma alƙawari wannan shine buɗin da Allah subhanahu wataala ya ce manzon shi da ka ga wannan buɗin da ka ga wannan ni'imai ka kasance ka buɗe makka yanzu a makka nan ne inda ya gagari manzo Allah nan ne a nan ka'aba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan da bai ba amma hannun kafirai take to Allah subhanahu wataala ya buɗa ma ita mulkin ta da ba da umarni a wurin babu wanda ke yin shi ba kai ba kenan a lokacin a gindin ka'aba babu wanda ake bauta kun ba Allah subhanahu wataala shi kadai ba inda duk gumakan da ke nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karar da su wannan shine rukun da Allah subhanahu wataala ya mumantan shi da shi da sahabban shi suka dawo garin Makka daga nan garin Makka ya zama gari ne na musulunci ya zama gari ne kamar madina gari ne yadda umarnin musulmi ake bi suke mulkin garin umarninsu ake bi shi yasa tun lokacin manzo Allah ce la hijira ta ba'da al babu hijira bayan an yi wannan daga nan wanda ke da kwaima a cikin musulmi wanda ba su riga sun yi hijira ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu daga yanzu ba ma sai kun hijira ba a nan makka za ku tsaya ku yi addini ku yanda kuke so saboda makka ta dawo daga garin kafirci da kafirai ta dawo garin musulunci da musulmai babu abin da ake yi a ciki sai bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala babu wani abu da ake yi sai koyarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan tarihi na buɗe makka yana da tsawo sosai amma wannan mun kawo shi ne a dunkule dan mu san wani ne idza jaa nasrullahi wal fath da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a wannan ayat wani ne mutum domin shi ne malamai suka ce wannan buɗin ne na makka da allah subhanahu wa ta'ala ya yi ma manzan shi wa ra'aitar nasa ya gudu da fi dini layi abuwaja bayan an yi wannan buɗin kuma yadda muka karanta hadisi ya ma wasu daga cikin larabawa wasu daga cikin mutane da ke biyoye da manzan allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance duk sun rike imani ko suna son su musulunta amma suna yin tsoron wa'annan larabawa duk ba su imani ba sun ce mu jira mu gani inda ya ci nasara akan mutanen shi ya yi to akan mutanen shi to annabin gaskiya ne kenan ko da Allah subhanahu wataala ya mai wannan nasara wa'annan mutanen ba su taushe hannu ba duka sai suka zo suka karba addini suka zo suka yi imani da Allah da manzon shi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala ya ce wa ra'aitan nas kaga mutanen nan suna zuwa kungiya kungiya suna shiga addinin Allah kungiya kungiya jama'a jama'a to fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir kai tasbihi ga ubangijinka kuma ka nemi gafara shi ka gode mashi lalle ubangijinka ya kasance mai karbar tuba ne kuma mai karbar gafara ne wannan shine gudun da Allah subhanahu wataala yi ma manzon shi kenan duk lokacin da dan adam ko yanzu duk lokacin da dan adam yake rayuwa ya gani ya kai wani mataki yanda ya san bai yiwa a ce ya koma baya ya yi shekarun da ya yi to ya dace ya dukufa da Allah ya koma ga Allah subhanahu wata'ala yayi ta tasbihi yana istighfari yana neman gafara Allah subhanahu wataala dan ya samu Allah subhanahu wataala ya cike mishi ya cike mishi yana mai tuba an karɓi tuban shi kuma yana mai gode ma Allah subhanahu wataala saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mu a wani hadisi yake cewa a'adara Allahu ala mri'in akhara ajalahu hatta ballagha 60 sana Allah subhanahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah subhanahu wataala ya yanke hamzari ya yanke uzuri akan mutumin da Allah subhanahu wataala ya jinkirta ajalin shi har ya kai shi shekara 60 kenan kaga duk wanda ya kai shekara 60 ko da za a ce mishi ya ƙara 60 nan gaba ya san zai ƙara su ne cikin yau lahiya ko ba lahiya ko da za a ce mishi ya ƙara 40 ko ya ƙara wata 100 ko wata 50 bayan 60 inda ta gare shi ya san zai yi su ne ba kamar 60 inda suka wuce baya ba duk wani abu na jin daɗi duk wani abu na alheri ne ko na sharholiya ne ko na shirme ya riga ya yi shi a baya yanzu ya kai a lokacin in dan ta'addan ne ya kai a lokacin da bai da karin yin ta'addanci sai dai in yana da yara ya sa yaran shi su in barawo ne a shekara 60 ya kai a lokacin da bai da karhin da zai shiga ya kama takagga ya dira ya ce ya sata in mazinaci ne a lokacin bai da karhin da zai ce kullum sai yayi zina sai dai wanda Allah subhanahu wataala ya jaraba yayi tsuwa wanda yake tsuwa mara albarka amma in ba haka ba duk wanda ya kai a shekara 60 mafi yawanci za mu ga dukkan wasu abubuwa na jin daɗin rayuwa wanda suke sa ɗan adam ya kai ga saba ma Allah subhanahu wa ta'ala a lokacin shi yanzu ya bar jin daɗin su ko da yana jin daɗin su amma baya baya yake da wannan jin daɗin nasu kenan shi yasa Allah manzo Allah ya ce Allah ya yanke hanzari da duk wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya mai gantakar ya kai wannan shekara 60 inda lokacin da mutum ya kai shekara 60 kamar yadda muka gai ya dace a ce duk wani abu da yake yi na shirme ya dace a ce ya mai da shi ne ko mene ne ya yi iyayen shi kuma ya ji daɗin iya daɗin da yake so ya ji a kan wannan abu yanzu kawai ana rarrakawa ne a tsaye kenan ya dace shi ma da juya ga Allah subhanahu wa ta'ala shi ma wannan shekara 60 in kamar wani buɗe ne Allah subhanahu wa ta'ala ya mashi nawa ne suke samu su shekara 60 har su wuce manzo Allah ya ce a amaru ummati ma baina 50 ila 60 au kama qala sallallahu alaihi wasallam yana cewa shekarun al'umma ta tsakanin 50 ne da 60 ko kuma tsakanin 60 ne da 70 kamar yadda hadisin yake kenan da yawa ba su samu masu kai wannan shekarun kenan duk wanda ya kai shekara 60 to sani Allah subhanahu wataala ya mushi abinda mutane da yawa ba su samu ba ni'ima ce wanda ba ƴan karama ba Allah subhanahu wataala yana karɓar tuba kenan kayi duk irin shirman da mutum ya yi duk irin shirman da mutum ya yi Allah subhanahu wata'ala yana yi ya yi mashi don yin daga hannun sama ya ce Allah subhanahu wata'ala ya yi mashi kuma ya tuba ya wasu da dukkan waɗannan abubuwan da ya ke hadisi ya tabbata na kisan wani bawan Allah wanda ya kashe mutum ɗari ba ɗaya sai je yana neman ya tuba da ya je wajen wanda yake son ya tuba ya ce mishi ina son ya tuba sai gaya mai abin da ya aini na kashe mutum ɗari ba ne sai ce mishi kai to ba mai ilimi ne ya tsaye ba sai ce mishi kai lalle kai wannan tuban ka zai yi wahala kawai sai ya karasa da shi shi ma ya kashe shi suka cike mutum ɗari sai ya tai gaba aka ce mishi ya tai akwai malam wani gari kaza ya je can ya tuba yana bisa wannan hanyar ta tuba sai Allah subhanahu wataala ya mushi ajali Allah subhanahu wata'ala ya mai cikawa ya rasu sai mala'iku biyu suka sauko mala'ikun rahama suka sauko mala'ikun azaba suka sauko suna jayayya kowane ɗaya daga cikin kowane bangare yana so ya ce ya kai da shi mala'ikun rahama su ce ai bisa hanya yake kai tuba kuma da ya tuba da Allah subhanahu wata'ala zai yafe mashi duka wannan kisan da ya yi shi ya samu muka cancanta mu kai da shi don ya samu rahama Allah subhanahu wata'ala haka kuma mala'ikun azaba su ma suke cewa a'a ai ya kasance mai banda ne a ban kasa ya kashe har mutum ɗari da haka mu ya cancanta mu da shi don ya ga azaba Allah subhanahu wa ta'ala ana nan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wani mala'ika don ya musu hukunci ya ce za a yi ba a gani tazarar ta yadda ya yi yanzu ina ya yi kusa da shi in garin da zai je ya tuba ne ya yi kusa da shi to mala'ikun rahama su tai da shi in kuma garin da yabbaro ne ya yi kusa da shi mala'ikun azaba su tare da shi Allah subhanahu wa ta'ala da hikimar shi ya sani dama amma ya turo ne don su yi wannan hukuncin don ya musu wannan hukuncin saboda su ba su sani ba ana aunawa sai aka gani garin da zai taye tuban ya yi kusa da shi Allah subhanahu wata'ala ya yi umarni da mala'ikun rahama su ɗauke shi Allah subhanahu wata'ala ya gafarta ma wannan mutumin kenan duk irin bannan da mutum da ya yi duk daɗewar da mutum ya yi cikin banna kai ya ce a'a la taqnatu min rahmatillah Allah subhanahu wata'ala yake cewa qul ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a kace musu ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ku bayina wa'anda suka yi banna wanda take mai yawa suka zalunci kawunansu suka yi ta fasadi a ban kasa suka yi ta abubuwa na banna ana yi ta gaya musu ana yi ta wa'azi malamai suna yi ta wa'azi suna kaza haramun ne kaza bai halitta ba amma sun gama da halak da haram da sun ci abinda Allah subhanahu wata'ala ya haramta suna yi abinda Allah subhanahu wata'ala ya halitta ma ya umarce su su yi basi ya ce kakku yake kauna daga rahamar ubangijinku kakku yake kauna lalle shi Allah subhanahu wata'ala ya zukiru zunuba jami'a yana gafarta ma yana gafarta zunubai baki ɗaya kuma duk lokacin da mutum ya gani ajalin shi ya kuso duk lokacin da mutum ya ga shekaru na ja mushi to yayi kokari ya dinga komawa ga Allah subhanahu wata'ala duk wani abu da yake yi na shirme ya dinga ragewa saboda Allah subhanahu wataala manzon shi ya ce mu Allah ya ce ya yanke hanzari kenan yanke hanzari ko na nuna lalle duk wanda ya mutu a wannan shekarun a shekara 60 abin da yayi sama kuma yana cikin banna duk mutu to sai dai Allah subhanahu wataala ya kiyaye amma Allah subhanahu wataala sai ya mai asaba inda Allah subhanahu wataala ya riga ya ce ya yanke hanzari ga wanda ya jinkirta rayuwar shi har ya kai shekara 60 dan haka mu gaggauta tuba uwayenmu da tujawa da kakanninmu da suke jin a gaugata tuba wani zama da bata lokaci yanzu duk ba ga wanda ya shekara 60 ne ba bata lokaci akan salula bata lokaci akan tele zaka gani mai yawanci majalisun da zaka gani ana kallon tele akai hassaya ko akai hakkare uku ko akai hakkare uku abin da kai sai ka iskara tujawa ne sai ka iske tsoyi ne wanda sun kai wa an ga shekarun ko kuma suna gab da kaiwa alhali su kuma suna tunkarar kabarinsu suna tunkarar kabari yau ko gobe mutum na iya wadawa cikin kabarin shi da haka mutum ba ga Allah subhanahu wa ta'ala mu rage waɗannan abubuwa mu dawo mu riki tabsunan mu mu zauna mu dinga kallon gaba gabas duk lokacin da mutum ya samu wata rara ta lokaci bai aikin komi ya dinga ambatan Allah subhanahu wa ta'ala ya dinga zikiri ya dinga ambata Allah yana istighfari Allah subhanahu wataala zai gafarta mishi yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam yana ga mu a wani hadisi yana cewa Allah subhanahu wataala yayi bawan da ya wuta cikin daji cikin sahara inda ba ruwa ba abinci yana tare da abun hawan shi wannan abu ya gaji da tahiya sai ya kwanta ya huta ya kwanta huta sai ya tarme abin hawan shi ko kuma ya taushe igiya abin hawan nashi yana tashi daga kwana sai ya ga babu wannan abin hawan nashi kuma a bisa wannan abin hawan nashi duka abincin shi da ruwan shan shi da komi nashi yana bisa gashi cikin sahara karshe ni zai halaka zai ya nemi wannan abin hawan nashi ya nema ya nema ya rasa har ya yanke kauna ya dawo ya kwanta yana jiran lokacin shi ya mutu yana cikin wannan kwancin yana cikin wannan kwancin na jiran mutuwa kawai yana bude ido sai ya gara kun shiga shi nan ya dawo kusan shi wace irin wace irin murna ce zai Allah subhanahu wataala kadai ya san irin murnar da wannan bawon zai manzo Allah ya ce mutu Allah yayi murna akan wannan bawon akan tuba idan bawon shi zo yana zunubi ya zo ya tuba ina Allah subhanahu wataala yana murna da tuban bawon Allah subhanahu wataala yana cewa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun tuba baki daya a zuwa Allah ya kuwa da suka yi imani ko da kun samu rabu Allah subhanahu wataala ba so yake yi mu azaba ba Allah subhanahu wataala ba so yake yi azabtar da mu ba dan haka ya shar'anta tuba kuma yace duk alayin da mutum yake kowane irin layi ba shirka ce ba Allah subhanahu wataala yace idan an mutu ana yi bai gafartawa to idan mutum bai mutu ba yana shirka bai mutu ba ya tuba sai ya shiga aljanna Allah subhanahu wataala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya mutu a cikin zuciyar shi akwai daidai kwayar zarra ta imani zai shiga aljanna ba zai dawo wuta ba har abada Allah subhanahu wata'ala yana karɓar tuban bayu matukar ba a zo gargara ba ba a zo lokacin da ba a karɓar tuba ba ba a zo lokacin da raina neman yita ba malamai suka ce wannan shi ne gargara lokacin da raina neman yita lokacin Allah subhanahu wata'ala bai karɓar tuba kamar yadda fir'auna lokacin da ya gani ya wada cikin ruwa ya ga bai da mafita halaka zai yi kala sai nemi ya tuba yan nemi ya tuba Allah subhanahu wataala ce mishi yanzu Allah subhanahu wataala bai karɓar tuba a irin wannan lokacin da kuma lokacin da Allah subhanahu wataala ya ware nuna alamomin tashin alkiyama lokacin da rana ta wuto gabas daga ta wuto arewa daga wannan lokacin Allah subhanahu wataala ya ne karɓar tuba kenan matukan waɗannan lokutan ba su zo ba Allah subhanahu wataala yana karɓar tuba kuma kowace tuba a buɗe take don haka duk lokacin da mutum ya gani ko rashin lahiya mutum yake ya ga alamar rashin lahiya ga ba mai bari na bace to kai yayi wasa kai yayi wasa fasabbih bi hamdi rabbika wastaghfir kai yayi ta tasbihi yayi ta gode ma Allah subhanahu wataala kuma yayi ta neman gafara Allah subhanahu wataala ba sai wanda bai lahiya ba mu ma da muke lahiya lau nawa ne aka kwanta da aka kwanta da shi aka tashi aka ce ya rasu wanda malam bawa shi ne ce mutuwar Yesu lahiya lau wani zaka ji an ce ma da shi aka yi sallah asuba ya koma dan kwanta wannan da ake kayan saya da inda wayewa ya rasu kenan da haka ya dace da bawa kowane lokaci ya dinga jaddada tubar shi ga Allah subhanahu wataala ya dinga neman Allah subhanahu wataala ya gafarta mishi Allah subhanahu wataala yana gafarta zunubai baki dai kuma ya umarce mu da mu dinga tuba a gare shi yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a wani hadisin da ba mu kasance muna yin zunubi ba muna tuba da Allah subhanahu ta'ala zai halakar da mu ya zo da wasu mutane waɗanda za su yi zunubi su nemi gafarar shi ya gafarta musu ina Allah subhanahu ta'ala ba azaba ba so yake yi mun azaba yana gaya mu a wata ayar ma yaqallahu bi azabikum in shakartum wa amantum ni Allah subhanahu ta'ala zai da azaba ku in dai hakkun gode kuma kun yi imani da aka yawa musulmi duk wanda ya ta yawaye gari yana lafiya to kayan ya kwanta ya tabbatar da ya nemi Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mashi kurakuran da yayi a wannan wani dan bai sani ba daga wannan kwancin ba mamaki ba zai kai ba Allah subhanahu wata'ala ya gaya mu nan shi cewa lokacin da kaga wannan mutum ya zo ma Allah subhanahu wata'ala ya buɗe magarin Makka ya baka nasara akan wa'anda abokan adawan kan abokan adawan addini babu wanda suka tsane ka kamar su amma ga shi yanzu suke neman alfarma a wurin da kuma kana musu alfarma kuma kaga mutane suna shigowa a cikin addini tawaga tawaga to ka sabbe bi hamdalabi da wasu alfir ka koma ga ubangiji ka ka koma ka yi ta tasbihi ka dinga gode ma Allah kuma ka dinga neman gafara Allah subhanahu wa ta'ala lalle Allah ya kasance mai karɓar tuba ne saboda wannan na nuna cewa lokacin ka ya maso aikin da aka turo ka kayi ha gama shi Allah subhanahu wata'ala ya buɗe garin makka da garuruwan da ke kewaye da ita addini ya watsa ko'ina har wa'anda ba laraba ba suna zuwa musu musulunta kenan wannan ke nuna ajalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ne ya kusa to kamar yadda ibn abbas ya gai da kuma ibn umar kuma anan za mu tsaya idan Allah ya kai mu gobe insha Allah za mu tashi suratul kafirun qul ya ayyuhal kafirun abinda muka karanta daidai Allah subhanahu ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi Allah subhanahu ta'ala ya yafe mana rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا اللهم أصل لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصل لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصل لنا آخرتنا التي إليها معادنا اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم اجعل كل بلاء قضيته لنا خيرا ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اتق ركابنا من النار اللهم اتق ركابنا من النار اللهم اتق ركابنا وركاب آبائنا وركاب أمهاتنا وركاب أجدادنا وركاب جداتنا وركاب أعمامنا وركاب أماتنا وركاب أخوالنا وركاب خالاتنا وركاب أزواجنا وركاب زوجاتنا وركاب إخواننا وركاب أخواتنا وركاب جميع المسلمين من النار برحمتك يا أكرم الأكرمين يا بياس المستغيثين يا من سمع يقول في شكواه ورد إليه يوسف وعطاه يا ودود يا ودود يا ذا القوة والجبروت اللهم إنا ضعفاء فقراء مساكين أزلاء لم تغننا اللهم أغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزل الملك ممن تشاء وتئس من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا فيه بغير حساب اللهم انا نستغفرك انك كنت غفارا فارسل السماء علينا مدرارا اللهم انا نستغفرك انك كنت غفارا فارسل السماء علينا مدرارا اللهم انا نستغفرك انك كنت غفارا فارسل السماء علينا مدرارا ربنا ظلمنا انفسنا فان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ولابائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولأعمامنا ولأماتنا ولأخوالنا ولخالاتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأزواجنا ولزوجاتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أكرم الأكرمين اللهم ارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم وسع قبورهم اللهم نور قبورهم بنور الإيمان اللهم ارحمنا إن سرنا إلى ما ساروا إليه اللهم اغفر لهم وارحمهم وآتهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم لا قابل لما بسطت ولا باسط لما قبضت اللهم بسط لنا من خيراتك وبركاتك اللهم إنا فقراء محتاجين إليك اللهم قد حوائجنا برحمتك يا أكرم الأكرمين يا قاضي الحاجات إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اللهم قليلنا حوائجنا برحمتك يا أكرم الأكرمين سبحانك اللهم نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين